بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Alhamis, uku ga watan Rabi'in Thani hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da sha hudu ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin as'ilatun qadar shababa shi'a ilal haq na suleiman bin salih alkharashi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun karanta gaba na ɗari da tamanin da hudu a inda malin yake cewa hal tamatta al'a'imma shin imamai guda sha biyu ɗin nan tun daga kan sayyadi ali har zuwa ga mahadi wanda yake sirdab shin sun yi mutu'a in sun yi mutu'a wa manhum abna'uhum minal mutu'a to suwaye 'ya'yansu na mutu'a ko mun gano wannan da kyau sun haifi 'ya'ya ta hanyar mutu'a koko ba safi ‘ya'ya ta hanyar mutu'a ba, to ana da tambaya da ake neman ƙarin haske a nan, to tambayin da malaye kenan. To wannan ya kai mu zuwa ga maganganun da muka yi a karatun da ya gabata, da cewa wannan musiba na mutu'a da ‘yan shi'a suka yi ƙoƙarin shigo da shi cikin addininsu, sun yi haka ne saboda farauto fasikai. domin a da suna fasikancin a ɓoye a ɓoye a ɓoye to yanzu kuma sai ga fasikanci ƙarara an zo an halattar masu da shi a cikin addinin to wannan ya sa da yawa daga cikin mazinata da 'yan luwaɗi da 'yan maɗugo suka yi alkafara gaba ɗaya sai suka ɗunguma sai suka shige cikin shi'a saboda da suna yin abin zuciyarsu na cike da laifuffuka suna ganin abin da fa suke fa ya saba ma ka'idan addini to sai aka ce ai ku zo kai kai kai ku zo wannan abin da kuke ku daina ɗauka cewa laifi ne ba laifi ba ne har ma addini ya yarda da shi akwai gara ɓasa mai yawa to kawai sai fasakai irin wannan gaba ɗaya sai suka shiga cikin wannan addini domin wannan abin da suke hari kuma suke nema. To shi'a sun yi maganganu da yawa kamar yadda muka yi bayanin me asalin mutu'a kuma musulunci ya yadda a ci gaba da mutu'a ko ko annabi ya soke mutu'a. To, mun yi bayanin cewa sai ya di aliyaru ya to kamar yadda yake cikin sayahu muslim annabi ya hana mutu'a gaba ɗaya, amma ba su yadda da wannan ba. Sau da a yadda da cewa mutu'a daduro ne karuwanci ne harka ce ta zina da iskanci to zai rusa masu tafiyansu domin waɗannan matasa da suke neman karuwai a ƙauyuka suke neman matan aure suke abubuwa to duk za su fita domin ajiye na yi maganan cewa suna neman karuwai kuma suna neman matan aure kuma ana luwaɗi ana duk wannan abin a ciki wani sai su ce aya za a ce musulmi na haka gaskiya ne gashi a cikin wannan littafi a ƙa'idi shi'a na muhammad na muhammad yake cewa wa shi'a la yashtarituna fi zawajil mut'a hudur waliyil mar'a aw shuhud in za a yi mut'a ita yarinyar da za a yi mutu'an da ita ba sai da waliyinta ba kuma ba sai da shaidu ba wani asalin ne ba shine asalin daduro ba yanzu karuwa in zaka neme ta ubanta na zuwa ne ya tsaya a yi ciniki a yi jinga ana nemo shaidu ba kawai daidaitawa ake yi ba qalu suka ce qala ja'far wai ja'far sadiq ya ce la ba'asa bi tazwijil bikr idza radiyat bi ghairi izni abu abuwaiha babu laifi kai mutu'a da budurwa ko da ba izinin iyayenta wannan ba shine asalin daukan karuwai ba shi yasa a cikin shi'a ba wata karuwa duk wanda ka gani a duniyan nan ko yar wace ce kawai ci gaba da neman ta kawai mu gano wannan da kyau ko wannan karanta tahzibul ahkam a mujalladi na bakwai shafi na 454 haka suka fadi suka ce Abu Ja'far ya fadi wa qalu suka ce su ila Abu Abdullah an rajulin tamatta bi mar'atin bi ghairi shuhud mutun ne mut'a da wata mace ba shedu qala ce awalaysa ammatu ma tatazawwaju fitiyatuna wa nahnu نتعرق الطعام على الخلوان ونقول يا فلان زوج فلان فلانا فيقوم نعم in nuna cewa ai su gaba ɗaya ma al'amarin addinin nasu da ma saduwa da auren ma da suke su haka suke yin shi shi yasa maganar ɗaura aure da ake irin wannan su ba bai da wani muhimmanci a cikinsu daga sun ɗaura aure wai wanci za ta yi aure an taro an ɗaura aure to gaskiya al'amari ne wanda yake faruwa wannan kenan sai mala yake cewa shi'a yubihuna lirrajuli at-tamattu bi tiflati saghira shi'a sun halattar da za iya yin mut'a hatta da ƴar karamar yarinya mun gano wannan da kyau shine sai an kabo yanzu kungiyoyi suna ta korototo wayya za a ce ana yi ma yara ƙanana fyaɗe a samu tsoho na kaza waye-waye wannan shirme ne shi an da kuke barin suke abubuwan da suke suke halattar da waɗannan abubuwan duk yadda kuke ƙoƙarin ku halattar da ku haramtar da wani abin da shari'a ta haramtar ko ku ce babu kyau su suna ƙoƙarin su ce da kyau ne don suna hange ne su wane ne suke son wannan abu kawai sai ce masu jesi su dai kawai su zauna tare da su mun gano nan da kyau ku suka ce inna shi'a la yashtarituna an takuna almar'a almutamatti biha baligha suka ce macen da za a mutu da ita ba sai ta balaga ba rashida ba sai babban mace ba bal yujizuna lirrajuli tamattu bil jariyati saghira suka ce hatta karamar yarinya ma za a iya allati balaga da ashar sinin wacce ta kai shekara goma فقالوا سكتي قيل لأبي عبد الله عليه السلام الجارية الصغيرة هل يتمتع بها الرجل شن قرما يارينيا متن زي متعد إتا فقال نعم ويسيتي إلا أن تكون سبية تخدع sai dai in bata gama hada wayo ba wanda za a iya mata wayo kun gano wannan da kyau to karkai da wannan kile ce wamal haddul ladhi idza balaga lam tukhda aka ce to me haddin da ake ganin in ta kai wannan to ba wayo za a mata ba kawai ya ce ashara sinin shekara goma kun fahimci wannan da kyau ku to ko 'yan demokuraɗiyya kun ji ko shiya masu saban ba ma ko da kuka ce aure su ya kai sha takwas to su gashi ma ba ma aure ba iskanci ma a goma ma za a iya to za ku ji a goma ma babba ijima'i ba ne gashi shi karanta al-furu'u min al-kafi a mujalladi na biyar shafi na 463 da tahzib na at-tusi a mujalladi na bakwai shafi na 255 mun gano wannan da kyau ko nan kafin mu ci gaba da sauran bayanan ku ji inda suka halattar da hatta matan aure ma ana wannan dadaran da su to bari ku ji labarin da nake gaya muku a cikin littafin jizuru shi'a wa jeshil mahadi na mahmud marakibi a sha shafi na 295 yake cewa rabi'an attamattu'u bisibiyatin aw tifla yin mutu'a da yarinya karama ko ma ta goyi mun gano wannan da kyau ko la yushtaratu la yushtaratu an takuna almutamatti biha baligha rashida ba sharadi bane wacce za a yi mutu'a da ita sai ta zama baliga ciwon kanta bal qalu yatamat bal kanu yumkinu tamattu biman fil ashira fil min al umur suka ce wacce ta kai shekara goma kun ga daidai da wancan maganan ku za a iya waliza to da wannan ne rawal kulaini kulaini ya ruwaito fil furo a cikin furo shine mun karanta a can wa tusi fi tahzib da tusi a cikin tahzib al ahkam mun karanta a can ku annahu qila li abi abdullah al jariyat as sagira hal yatamatta'u biha ar rajulu shin karaman yarinya a iya mutu'a da ita fa qala na'am yace illa an takuna sabiyatin tukhda sai kawo wancan maganganun da aka kawo gaba ɗaya. Na biyu sai ke ce Al-Humaini Farisiyu Shi'a ya tamatta obisibiya, ya ce wancan karatun da imma a imma suka baɗi, to shehun Shi'a ba Iraniya Khomeini, to shi ma yana yi da wata ya yi taɓa da wata ya ƙaraman yarinya, shi wanda yake ba labari yana wajen ne. Kun fahimci wannan da kyau ku? Yarwi Sayyid Hussein Al-Musawi, Sayyid Hussein Al-Musawi ya ruwaito kissatun wata kissa muru'a farisaha al-Khumaini wa zalika athna mulazamatihi lahu li sanawatin adida shi abin damuwa wanda shi ya damu da faruwar wannan abu wanda ya faru da Khomeini a lokacin da yake tare da Khomeini tsawon shekaru ce inda ma kana al-Imam al-Khomeini muqiman fil Iraq yayin da Imam Khomein yake zaune a garin Iraki kunna na taraddadu ilaihi Musa ya ce muna yawan ziyara daga Iran muna zuwa wajen shi da lokacin sarki sha ya sa shi a gaba to sai ya koma Iraki da zama wa natalabu minhu ilma mun je muna koyan karatu ne a wajen shi hatta sarat alaƙatuna ma'ahu wathiqatan jiddan yace har sai da aka waye gari alaƙan mu da shi alaƙa ne mai ƙarfi mana mun shaƙu shaƙuwa sosai waqad ittafaqa marra an wujjihat ilaihi da'awatun min madina sai wata hannu mun zo wajen sai muka yi dace an gayyace shi wata muhadara a wani gari daga cikin garuruwan iraki wa hiya madinatin taqa'u gharbal mawsil wanda gari ne wanda yake yammacin Mosul ala masirata sa'a wa nisf tafiyan awa ɗaya da rabi ne takriban bisayyara bai wuce kamar daga nan zuwa Kano ba kun gano wannan da kyau ko tafiyan a mota fada labani lissafari ma'ahu shi Musa sai ce sai Khomeini ya nemi cewa in raka shi fasafartu ma'ahu yace sai muka tafi tare fastaqbaluna wa akramuna ghayatal karam suka tarbe mu suka yi mana maraba suka girmama mu matukan girmamawa muddatu baqa'ina inda ihdal awail shi'a almuqimina hunak a lokacin da muka sauka a gayyan mazaunin wasu 'yan shi'a da ke can to kada qatawu ahadan bi nashr tashayyu suka ce wayo sun dade ba a taɓa yin wa'azin shiya a garin nan ana yaɗawa ba fi tilkal arha a wannan yankin gaba ɗaya sau da iraki dama zango ne na ahalus sunna yan shiyan yan kaɗan ne amma dokin mai baki ne ya fi gudu amerika ne da sauran yan kanzaginta suka ce shi'a suka fi yawa amma yan kaɗan ne su yan shiya iraki har yanzu suna da kaso amma ba su ne wanda suka fi yawa ba da suka ce an daɗe ko ma'ai wa'azin shi a biyuwa, wa ma zalo ya tafi zuna bi suratin tazkariya lana sun mataswiyar ha fi darihim suka ce duk abin da za su yi na bukukuna na tuna wasu abubuwa ba sa iya fitowa ma fili su sai dai su yi kawai cikin gidaje kowa gidan shi ke bikin ashura yake yan abubuwa dai da sauransu suka yi kuka akan haka fi tarike audatina wa marurina fi bagadad ya ce lokacin da muka kamo hanya za mu dawo sai muka biyo ta bagadaza aradal imam an nartaha min ana safar sai shi Khomeini nufin ya kamata mu dan yada zango mu huta saboda wahalan tafiya fa'ama fa'amara bitawajjuh tiqatun atfiya sai sa mu je mu zauna a wata mantika wata kaman unguwa ne haisu yaskunu hunaka rajulun irani a inda wani mutumi ɗan iran yake zaune al'asal shi ɗan ƙasan iraki ne na asali indijin na iran ne amma yana zaune a ƙasan iraki yuqalu lahu sayyid sahib sunan shi sahib kanat bainahu wa bainal imam ma'arifatin qawiyya Musa ya ce tsakanin wancan mutum da Khomeini akwai sanayya sosai fariha sayyid sahib bi maji'ina wannan bawan Allah yayi farin ciki da zuwan mu wa kana wusuluna ilaihi inda zuhur yace sanda muka isa mun isa ne daidai a zahar fasana alana gada fakhiran ko gida fakhiran ya shirya mana abinci na alfahari aka shirya mana abubuwa mai kyau wata salabi ba'ad ya qaribihi fa hadaru nan da nan sai waya kikkira waɗanda suke makota ne kan kace haka gida ya cika shaƙe wasda hama manzilahu gidan shi yayi cikowa iktafa'an bina saboda girmama mu mu duk aka zo gani wa talaba sayyid sahib ilaina almabita indahu sai shi wannan bawon Allah da muka sauka gidan sai ce dan Allah mu tsaya mu kwana tilkan laila a wannan daren fa wafaqal imam sai shi Khomeini sai ya yarda thumma lamma kana al-asha atauna bil asha'i lokacin cin abinci sai kawo mana abincin dare wa kana al-hadiruna yuqabbiluna yad al-imam duk wanda yazo sai ya kama hannun Khomeini ya sumbanta wa yas'alunahu suna ta mai tambayoyi akan addinin Shi'a wa yujibu an as'ilatihim shi kuma yana ba su ansa walamma hana waqatin nawm yayin da lokacin bacci yayi wa kana al-hadiruna qad insarafu ila ahli ad-dar sai kasance duk waɗanda suka zo sun watse illa ahalud dar su yi waɗanda suke in gidan ne kawai kowa ya tafi shi da dare ya yi ko za a bar malam ya huta abasar al'imam al-khomeini sabiyatin sai khomeini sai ga wata yarinya a gidan nan bi umurin arba'a sanawat wanda shekarunta bai wuce shekara hudu au hamsin ko shekara biyar ba walakinnaha jamilatan jiddan sai dai ce amma dai kyakkyawa ce kwarai da gaske fadalabal imam min abiha sayyid sahib sai shi khomeini ya ce mababanta shi sayyid sahib ikhdaru halit tamattu'i biha ya kawo mai ita yana son zai mutu da ita fawafaka abuha bi farihin baligin sai baban ya yadda cikin farin ciki mai tsanani ya yadda ya amince فبات الإمام الخميني والصبية في خدنه sai ita wannan yarinyar ta kwana a ɗakin shi da aka ware ma imam wani hannun nasma ubuka'aha ce muna jin kukanta wasarehaha da kururuwanta almuhim male ce mafi mahimmanci na wannan bayanin annahu amda tilkan laila gajarce muku labari dai haka aka ƙara wannan daren falamma asbaha suba yayin da gari ya waye wajalasna linatanawala al-iftar saboda mun zauna mu ci abinci nazara ilayya fawajada alamatul inkar sai kalle ne yaga cewa kai ban ji dadin abin da naji yana faruwa ba a wannan daren wadihatan fi wajihi yaga damuwa sosai a fuskana id kaifa yatamatta'u bi hadhihi at-tiflati as-saghira dan me je na mutu'a da wannan yar karaman yarinyar wa fi dar shababatin balighat a gidan akwai ƴan mata waɗanda suke baligai ne kun gano wannan da kyau ku akwai 'yan mata baligai a gidan amma ya ware da wannan yarinyar rashidat masu hankali kana bi imkanihi tamattu'i bi ihdahinna ku ihdahunna kuma yana da daman yace zai mutu da ɗaya daga cikin su falima yaf'al me yasa ya haka kuma ya kamata ku wannan tambayan ku fa qala li khomeini sai khomeini ya ce man sayyid hussein ma taqulu fi tamattu'i bi tifla me tunaninka dangane da yin mutu'a da ya karamin yarinya irin wannan me nazarinka Ƙultu lahu sai na ce mashi sayyidul ƙaul ƙauluka, sayyid, abin ka ce algafarta malam, alƙaulu ƙauluka, magananka shi ne magana, wasawabu fi'iloka aikin da kai shi ne daidai, wa'anta imamun mujtahid, kai imami ne mujtahidi, wala yumkin limithli an yara au ya ƙola illa ma tarahu wa anta aw taqulahu ci iri na bai kamata ya ji abin da ka aikata ko ka faɗi ba maganan ka shine magana aikin ka shine daidai wa ma'lumun anni la yumkinni al-i'tiradu waqta zaka yace a wannan lokacin ban isa in mai fito na fito in ce ba daidai bane amma da shi ya gane kai ai abin ban gamsu da shi ba sai dai kawai biyayen da aka ce kai to shikenan sai yayi فقال الخميني سي خميني يتي سيد حسين إن التمتع بها جائز yin mut'a da irin wannan ya karaman yare ya shekara hudu zuwa biyar halal ne walakin na bilmuda'aba sai dai wasanni za ka yi da ita wata ƙabil da sumbantanta wata bihis da sanya al'auranka tsakanin cinyoyinta ammal jima amma jima'i fa inna hala ta kawai alaihi ba za ta iya ɗaukan shi ba. wa kana al-imam al-khomeini yara jawaz tamattu hatta bir radi'a shi khomeini yana ganin halaccin ma za a iya yin mutuwa hatta da yarinyar da ake shayarwa fa qala yace la ba'as bit tamattu bir radi'a damnan wa tarhidan yace zaka iya mutuwa da ya karaman yarinya da ake shayarwa ka rungume ta kana sumbantanta sai ka sa al'auranka a tsakanin cinyanta. Ai, yadda'u zakarahu bai na fahizai ha shi ne a tabhiz, sai mutum ya sa a zakarin shi tsakanin cinyoyinta wata ƙabilan da kuma sumbantanta, shi ne mutu'an da za ka yi da ‘yar yayi ko wanda ake shayarwa ko wacce ta tasa. Ka karanta littafin Khomeini mai suna Tahrirar Wasila a mujalladi na biyu shafi na 241 matsala ta sha biyu. jama'a mun gano wannan da kyau ku na kawo muku wannan ne saboda tabbatar da wancan maganan da ya ce hatta suna ganin ma yin mutu'a da waɗannan ƙananan yaran ya halatta shi yasa ƙungiyoyin mata da suke kururuwa cewa ana ɓata ƙananan yara ga waɗanda suka sa su nan mun gano wannan da kyau ku ga waɗanda suka sa su nan ƙila ba mamaki shi bai tsaya haddin da aka ce ya tsaya ba sai ya wuce still dai wanda ya bude kofan banna waye za a zarga da haifar da banna ne. kun ga wannan da ke ku kuma mafi yawancin waɗannan da nake gaya muku suna ambaliya su zo tarurruka na waɗannan fasakan Allah abin da ke kawo su kenan mazansu da matansu ƴan matansu da zaurawansu da matan aurensu kawai abin da aka halartar masu da shi kenan na fasikanci gashi a cikin littafinsu kuma ba za su so a karanta ba don me za a karanta an karanta za a tashi hankali kun gani gashi na malam ya fitar da wasu abubuwa almafasid almurattaba alal mutu'a bannace bannace da suka faru sakamakon mutu'a almafasid gashi ne fitar da nuqatat Allah ba a kasara ba har guda takwas mun gano wannan da kyau ko wanda ya kamata ku samu ku je ku karanta ku ji kawai mun zo mu kawo muku shaida ne akan cewa waɗannan lalata waɗannan yaran da ake ta ihu ana cewa ai hukunci mai tsanani ai wane ne ai wane ne ga waɗanda suke yi yanzu kwanakin baya a garin nan ba cewa aka yi an kama wani ya ji ya yi mota tsohuwa fyaɗe ba eh tsohuwa aka ce tsohuwa tukub ina fatan mun gano wannan da kyau duk wannan abin da aka bude masu kenan aka ce su ta yi sai a kama tsoho ɗan shekara saba'in shekara sittin ya ji ya yi ɓanna ga yarinya ya karama duk su ne suka bude wannan ƙofofin ina fatan mun gano wannan da kyau manna ne iri-iri suka ɓare mata ƙofa ta ɓantayo saboda wai su tara mabiya to wannan kuma ƙoƙarin tara mabiya kun ga ɓannan da yake haifarwa Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to kun ji wannan ko to wa shi'a yubihuna lirrajuli tamattu bi ayi adadin minan nisa shi'a sun halattar da mutum zai iya yin mutu'a da adadin matan da ya ga dama mun gane wannan to shine a to dama mai neman karuwai an ware mai adadin hudu ko uku ko biyu ko kaza ne dama adadin da ya ga dama zai qalu suka ce inna aba ja'farin qala al mut'a laysa min min al arba'in ba wai mata hudu kadai zaka yi mut'a da su ba li annaha la tutlaqu wa la tutallaqu saboda ai ita matan mut'a ba sakin ta karo da kake neman ta akwai saki ne wala turasu kuma ba ta cin gado karo na cin gado ne wala ta rithu kuma ba a gadanta wa inna ma hiya musta'ajira ita an ɗauke ta menene menene kamar misali a ce ka eh yar kwadugo ce ta eh mene a'a ina son amfani da kalman da ba haushi yake abin nan daduru idan misali ka tara mashin na a caba za ka ai za ka ba shi lada ne ko ya kai ka ka biya bukatan ka tafi kawai wannan shi da biyan karo ko ba shi bane ita musta'ajira ce shi yasa duk ƴaƴan ƴan shi a karuwai ne dan duk wanda ka ganin kana so kawai shikenan kawai sai ku je ku yi mutu'a ba wanda ya hana wannan ita musta'ajira ce duk inda ka ganta kawai aikin kuɗi take yi wannan ba shi da biyan karo ba wannan magana ma ce karanta al-istibsar a mujalladi na uku shafi na 147 wa qalu suka ce innaha ibnatu abdullahi dhukira lahu al-mut'a wa qala lahu wa qala ce inna ibnuhu abdullah dhukira lahu al-mut'a wa qala lahu ahiya min al-arba mata hudu za a iya muta da su kare ce tazawwuj minhunna alfan dubu ma kai fa innahunna musta'ajirat su kudi suke nema kawai ina fatan mun dukkan ruwan garin nan kaga daman neman su ba haka nema ban kana da kuɗi ce kawai haka suke kawai cin da harka ce ta kuɗi kuma ka kana da su shikenan sai ka bada allurar waɗannan abubuwan duk sun halattar wa mutanen su wannan bannan kuma haka suke tafiya karanta littafin al-istibsar din ci a mujalladi na uku shafi na 147 da tazibul ahkam shafi na mujalladi na bakwai shafi na 259 suka ce duka to ba nan ne ma tsiyan ba wa shi'a yubihuna lirrajuli tamattu bi mar'atil mutazawwija shi'a sun halattar da hatta matan aure mutu'a da ita matan aure ko matan waye wai suna mutu'a da ita kun gano wannan da kyau ko shi yasa wai kana da aboki dan shi'a ya rika zuwa gidanka yana maganan banza da iyalinka kai hankali kai hankali don ya nemi matanka kaga su a wajensu kwartanci ba ba laifi ba ne kun gano wannan da ke ko kwartanci ba laifi ba ne daduru ba laifi ba ne duk waɗannan iskancin da ake lissafa a wajensu gaba ɗaya ba laifi ba ne kai ne a wajen kake kallon shi a matsayin laifi da rashin mutunci ina fatan mun gano wannan da kyau faƙadar wattusi wa gairuhu عن فضل مولى محمد بن راشد أنه قال لجعفر الصادق وي kisa mana ke cewa wai ƙarya suke masu Ja'far Sadiq wai Ja'far Sadiq ya ce inni tazawwaju mar'atin mut'a fa waqa fi nafsi anna laha zawjan wai yayi auren mut'a da wata mata ne a ran shi sai anya matan nan ba ta da miji kuwa fa fatashtu an zalika yace sai bincike akan haka fawajattu laha zaujin yace sai ga wani tana da mata qala yace ai Ja'far eh tana da miji sorry tana da miji sai Ja'far yace walima fatashta me yasa ka bincike qala yace laysa hadha alayka ba dole bane duk wanda ka kana so kawai ba mag kawai ta yadda a mutu aka ka ci gaba wa inna ma alayka an tusaddiqu fi nafsiha ta yadda tana bukata kawai ku je ku abun maganta da miji ko menene wannan ma bai mata so ba yawa mun gano wannan da kyau wannan magana ma ce kanta tazibul ahkam a mujalladi na bakwai shafi na 253 da wasa'il shi'a a mujalladi na 14 shafi na 457 Allah madaukin sarki ya samu dace sai mu zo kawtu na gaba za mu ƙara sauran bayanan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum